وسيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم مصطفى محمد وما آله من الأهل المعصومين بسم بقية الله في أرض سهر الأصل والزمان أرواحنا له فداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يوم رانا الاربعين شهادة الإمام حسين wadda ake tunawa da shi tun lokacin waƙa ɗin a shekara ta 61 bayan hijira kuma ba da shi ba ana tunawa da ranar shahadarsa da ranar arba'in ɗinsa tun arba'in ɗin farko na shahadar imam hussein ake wannan taro na arba'in har zuwa yau arba'in ɗin farko kamar yadda waya rayuwa suka nuna ya dace da zuwa jabir bin abdullah al-ansari radiyallahu anhu ma wanda shi ne farkon wanda ya taka ta kanasa ya je ziyara ya ziyarci imam hussein tun daga madina to kuma kuma kamar yadda ainihin wani wanda ke tare da shi wanda ya raka shi wanda ake ci masa aufi a ƙiyatar aufi yake cewa ainihin ya je bakin kogin kurat ya wanka ya sanya tufafi guda biyu ɗaya gyabto ɗaya rida'i da shi sannan ya ɗauko kwalban turare na musk ya dudula a jikinsa sannan ya tashi yana takawa kafansa ba takalmi tako a hankali kowane tako sai ya ambaci allah yana yana zikirori har ya je inda kabarin imamu yake ya ce a ɗora masa hannunsa a kabarin aka sa masa kabarin ya kira da ƙarfi yana cewa ya husayn ya husayn ya Hussein Hassan sannan ya faɗi sumanni ya ce ina za ka yi an samu abin da kai ce masoyi na kiran masoyi amma ba zai an samu shi ba ina za ka yi an samu ne alhali an raba gangan jikin ka da kanka sannan ya faɗa wasu kalamomi suna nan a mahallinsu sannan kuma ya juya ya yi gaisuwa ga waɗanda suka yi shahada tare da imam hussein ya ce ya shaida cewa sun wuce a tafarki madaidaici sun tsaye da sallah sun ba da zakka ba za shakka ma'anan tsaye da sallah a nan saɓanin abin da mutane suke nufi ne wato suka fi suka fahimta ne ma'anan yin sallah yana nufin tsaye da sallah ana cewa in ka ajiyar imam hussein in ka ce a shara annaka akamta sala ba yana nufin kayi sallah ba ne ya wuce domin abin da shi imam hussein ya na saudarkarwa shi ya wanzar da sallah shi ne ikamata sallah da kai ka tsaye da sallah ma'ana kai ka wanzar da ita har ya zama ana yin ta tudun kai ka wanzar da addinin da ya zo da wannan sallar ya koyar da wannan sallar kuma akan haka ka ba da ranka ta haka nan ka wanzar da addini ma'ana kai ka wanzar da wannan addini ya juya ya ce ya shaida kun wanzar da wannan addini kun tsaye da sallah kun ba da zakka kuma sannan ya- cikin kalmomin da yake cewa ya ce to na shaida muna tare da ku a ayyukan da kuka yi sai a tiyatar auki ya ce da shi ya za a ce mun musharaka da su alhali mu ba mu keta wadi ba mu hau tudu mun gangara kwari ba ba mu yi tsara da takobi ba ba a raba kawo kanmu da gangunan jikunanmu ba amma za a ce mun yi musharaka da su sai ce masa ya adiya na ji masoyina manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa man ahabba qauman hushira ma'ahum wa man ahabba amala qaumin ushrika fi amalihim wanda duk ya so mutane za a tashe shi tare da su wanda kuma duk ya so aikin mutane za a yi tarayya da shi a aiki haka nan al'amarin yake wannan wannan taro namu musharaka ne ga son mutane da kuma son aikinsu muna fatan kuma Allah ta'ala ya sa mu yi tarayya da su a wajen tashi gobe kiyama ya kuma sa mu yi tarayya da su a ayyukansu jabir bin abdullahi yana cikin wannan hali sai suka faɗakar da shi cewa gashi sun hango duhun mutane na darkako sai ce da wani bawa na sun je ka karɓo ka ga su wane ne idan mutanen ibn ziyad ne mu je mu meni mafaka in kuma mawaya wa sayyidi ne imamu zainal abidi to kai ɗa ne saboda allah an tahurun da wajen illa wato ma'ana na yanta ka ko ba jima ba shi wannan bawan ya dawo yana albishir ya ce ina mu maulaya ali ibn al-husayn zainal abidi to sai jabir ya miƙe yana takawa kafa ba ta gani ya nufi dofaru wurin zuwan imam ke da waye dube shi ce jabir ne ya ce e ibn rasulullah ya faɗa musu wasu karfi ce a nan ne ya jabir a nan ne aka kashe mazajen mu a nan ne aka kama ribace mata yamma a nan aka shekar jini nan da aka yi suka sauko suka yi koke-koke suka tsaye da zaman da ake ce ma ma'atar zaman makoki na kwana uku cur a wannan mahaifa wannan shi ne arba'in din farko wanda kuma shi ya sunanta wannan sunna na yin arba'in ballantana kuma akwai ruwaya daga imam hassan al'askari salamullahi alai yake cewa daga cikin alamomin muminai ya ce guda biyar ya ce daga cikinsu akwai ziyaratul arba'in a lokacin da yake cewa ziyaratul arba'in na daga cikin alamomin mumini sassauƙan abin da za a fahimta dangane da ma'anan hadisin ban gaya muku sauran hudun ba yana na ma'allinsa yana nufin mumini muwali daga cikin halinsa har da ziyarar arba'in to wannan ziyarar arba'in ya ta haɓaka ya ta haɓaka kamar yadda ake kamar yadda ake tuna ashura haka ake arba'in duk shekara kuma ana zuwa kabarin abi abdullahi hussein alaihi salam gane mai zama na sauƙi ma hannu kai na rukon mayaka ne shi yasa nake cewa ainihin tun daga nan wannan lokaci zi- ziyaran arba'in ya zama zaunannen abu kamar yadda ake tuna ashura a waƙi'an nan da ta auku ranar ashura wanda ainihin aka rutsa da imam da iyalan gidansa da sahabbansa jimlan mutanen da ba su kai ɗari ba mutane suka yi dafifi a kansu na ainihin adadin dubu dubatan dubai aƙallan takadir ya sa su a matsayin dubu talatin wani ruwa ya ce dubu hamsin dubu ɗari kai dubbai har dubu ɗari da hamsin har fiye ma har dubu ɗari biyu duk an ambata a ruwayoyi domin sau da yawa za ka ga an ce an ce paris dubu talatin wanda ke paris kuma yana nufin mahayin doki ne bayan nufin lalai mayaki ba don a cikin mayaka akwai masu hawa da wakai akwai kuma masu yaƙi da kafa sukan fi masu hawa da wakai yawa kuma da ma wata tabbatacciyar ruwaya wanda aka ce umar bin sa'ad ya rubuta ma mai gidansa ibn ziyad yana ce masa bai san yadda zai yi da gawawakin kasassunsu ba don yana da kasassu 150 sai la'anannin ya rubuta masa cewa ya rufe fuskokinsu da yashi ya bar sauran a waje ya bar sauran jikin aji a waje wanda yake nufin adadin ma wa'anda aka kashe kenan kawai banda wanda suka yi saura to ainihin wa'annan dubbai da suka yi dafifi sun tafi ne domin yakan wa'annan mutane da ba su kai ɗari ba saboda haka suka karkashe su suka tsinke kawo kansu ba su tsaya nan ba kuma lokacin da ainihin aka kai ma wannan la'anan ne zai da labarin gashi nan dakarunsu sun nasara akan hussein sun kashe shi da shi da sahabbansa da iyalan gidansa yanzu ma haka kawukan na nan iyalansa kuma na nan a kufa ya aika ma ibn ziyar cewa a kawo masa kawukan da kuma iyalan gida hakanan aka ja su tun daga birnin kufa har birnin dimashik ana kewayawa da su gari gari an bi da su muhimman garura don haka ne ma aka ɗauki tafiyan da tsawo maimakon a ɗauka daga kufa kai tsaye zuwa dimashik sai aka yi wani shatare-tare sai da aka yi wajen arewa maso yamma aka yi ba'ada bak wanda ke cikin labanan na yau sannan aka hau kudu wato don abi muhimman birane na wannan lokacin kowane gari aka shiga sai a fito da kawo kan daga akwatuna a soke a masu a shiga garin ana biki in an fita kuma a maida su cikin akwatuna a kama hanya sannan su kuma wayannan iyalan gida mata da yara an ɗaure su da igiyoyi ana jan su haka nan a wannan yashi mai zafi da wannan yanayi kuma cikin kishi da yunwa haka aka kora su kwana da kwanaki har aka kai su birnin damashik tun daga kamar ranar sha biyu ga watan ko sha biyar ga wata kamar sha biyar ga watan almuharram har ya zuwa ɗaya ga watan safar haka aka kewaye da su to haka kuma wajen dawowa tsohi sun dawo sai zama ainihin kamar yadda ruwa ta nuna a fadan yazidu bayan abin da ya faru wanda aka mako yan dan tamsiliya na abin da ya faru a fadan yazidu yazidu bayan huduban imamu zainul abidin ta fara shiga mutane don gudun din ya ji tsoron jama'a sun gano waye kashe to sai ya ce mai kiran sallah kira sallah a lokacin sallah yi alhali da yazid ya kira mai hudu ba ne ya hudu ba ya ce ya soki ali bin abi talib da kuma ɗansa husaini sannan kuma ya yabi yazid da babansa kuma abinda shi mai hudu ban yayi kenan ya miƙe ya fara koda ya fara dai sukan sukan ali bin abi talibin da 'ya'yansa sannan kuma ya zo ya fara koda ma'awiya yana ce masa sahabi dan sahabi ziyadiji kuma dan sahabi jikan sahabi a nan ne imam zainul abidin duk da yana da sarƙoƙi a ɗaure bai iya daurewa ba ya miƙe zumbur ya ce tabbar laka ayyuhu al-khatib tir maka kai wannan mai kudu ba ka sai da addininka da duniyanka ka saurari makomanka a gidan wuta sannan ya juya wajen yazid ya ce ka yarda in hau wannan katakan bai ce masa mumbari ba in hau wannan katakan in yi magana yazid ya ƙi yarda ya ce ba zai yi ba sauran mutane waziran suna cewa to me ka bashe magana mana ya ce ko ba wannan ai ba zai sauka ba sai da kunyata ni da banu umayya suka ce mai wannan zai yi wannan mara lafiya ko madadda irin waya za a yi irin faɗin wani abu ce kai ba ku san wayannan wannan ba ya fito a gidan da suka caccaki ilimi caccaka ana cewa zak ainihin abin irin abin da yadda tsuntsaye kan ci kan tsintsinci kwaya ne shi ne ake yin shi zakul ilma zarka wato kamar sun ɗibi sun sai da suka zazzaɓi mafi kyawun ilmi suka don tsuntsun yana cancan ba ko me yake kaiwa baki yana zaɓa ne wato sun cancaki ilmi sai da suka bi shi ko da wani sanka sanka suka yi koto da shi wato ma'ana kenan ga wayannan gidan ilimi ne ya fito ne daga gidan ilimi tsintsan ilimi sai mutanen kuma sai ya kwadaitar da su akan su ji me zai yi sai ya yadda imam zainal abidin ya hau kan wannan katakon da suke ce mu mumbari ya fara kuduba da kuduban ta fara girgiza mutane sai ya zira ya fara jin sai ya ce mai kiran sallah ya kiran sallah lokacin sallah ya yi mai kiran sallah kuma sai ya fara ya kira sallah kowace kalma sai imam zainal abidin ya magana tun da ya fi Allahu akabar Allahu akbar ce Allahu akabar kabiran kaza kaza sannan ya faɗi ashadu Allah ila Allah Imam Zain Abidin ne ce na'am kaza kaza sannan kuma can da aka sai ce ashadu anna Muhammadun Rasulullah to anan sai ce wannan gaskiya ne Muhammadun Rasulullah kuma sai ya juya wajen Yazid ya ce to Muhammadu din nan ubanka ne ko ubana in ka ce ubanka ne ka yi ƙarya kuma ka kafirta in kuma ka ce ubana ne me yasa ka kashe babana to a nan kuma yazid ya fara samun ainihin abu ya fara birkice masa mutane sun san waye kashe saboda haka ma ainihin sai ya zama a gari an fara tsinewa yazid an ce wani mutum min hal ya ga imam zain al-abidin ya ce masa kai fa amsaita ya kai yammata ya ce mun yammata kamar banu isra'il a tsakanin mis kibdawa ana yanka mazajensu ana kyare matansu mun waye gari larabawa na alfahari ga ajamawa cewa muhammad a cikinsu yake kuma ƙurashawa na masauran larabawa alfahari cewa muhammad a cikinsu yake amma mu kuma iyalan gidan muhammadu sai kashe mu ake ana kora inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan tunawan arba'in dinnan wanda ainihin ya asasu tun arba'in din farko sai da kuma ainihin ashura da kuma duk abin da ya shafi ayo da ya dunga rayuwa har ya zuwa yau dinmu arba'in wanda yake biki ne wanda a shekaru gomomi na baya an san da shi kamar a ce a cikin gidan miladiya a ce mashi sitinoni saba'inoni tamaninoni duk ana zuwa arba'in don ji wani yana bayanin cewa ya ce ko a sittin da hudu ne ya ce ainihin ya saurari yana ba da labarin wasu tawaga da suka zo daga daga lebanon na kiristoci wanda har yana rera waɗansu waƙoƙin da suke yi a yin ziyarar arba'in wanda yake nufi tun allo ana yawan arba'in sai dai ya ɓoye masauran duniya to arba'in kafin a yi haka sai ya shiga haɓaka ya shiga haɓaka 'yan shekarun nan kaɗan wanda ba su ƙasa da goma kowace shekara sai haɓaka yake mu ma anan muna iya cewa wannan arba'in da muke gaske magana shine na goma sha shida wannan da muke shine na goma sha shida amma inda zan ɗauko maka hoton wanda muka yi na goma sha shida ɗin za ka ga mutane ne kawai 'yan gungu kaɗan muka ɗan sa irin ɗan fitilar nan aka karanta ziyara bayan ɗan gajeren jawabi ba mu da yawa a lokacin to kama kama ya dunga haɓaka ya dunga haɓaka kamar yadda arba'in ke haɓaka a karbala ba a jima shekara uku da suka wuce sai ga arba'in na imam hussein ya zamo taron da ya fi kowanne yawa da bil'adama ke a doron ƙasa domin ana batun miliyan ashirin sun tafi bara wancan bara ana batun ishirin da biyar to ya zuwa shekaran jiya ni ban san yanzu ba don yau yanzu karbala tana nan makil amma ya zuwa shekaran jiya sun tabbatar da cewa karbala ta ɗauki baki miliyan arba'in kuma har ga lokacin ana tuɗaɗa ne yanzu ya tabbata ba wata tantama ba wani taro na bil adama a doron ƙasa da ya kai arba'in to ba na san bara nake cewa mu ma ya kamata a ga cewa a gan mu a ko bara wancan nake cewa ya kamata a ga kasantuwar mu a wannan mahalli to kuma alhamdulillahi ba kamar yadda ba mu kai dubbai ba amma akalla wasu gomomi ko ma ɗari kamar biyu da ɗan tsori daga najeriya sun tafi yanzu aka ana musharaka da su a wannan taron arba'in a karbala waɗanda muka sani kenan ta yi akwai wanda suka tafi wanda muka sani ba muna fitin wanda muka sani ne mutum kamar ɗari biyu ne da ƙwarori waɗanda suka tafi daga najeriya da kuma najeriyan waje waɗanda suka halarta tare suka tafi yan najeriya da ke kasashen waje nake ne to kuma muna ci muka yi cewa a nan kasar tamu ya kamata shi ma a san akwai arba'in ko ba komi wannan kasar ita ce kasar da tafi kowace yawan mutane a afirka ta kuma fi kowace ƙasa yawan musulmi ba kawai afirka ɗin ba ma muna iya cewa ma kusan a duniya indonesia kawai za ta fi najeriya amma su pakistan sai dai a kunnen doki tsakaninsu da najeriya a yawan mutane ko ban san yawan musulmi ba amma musulmi kam lalle indonesia ta fi mu tun da indonesia yawan musulminta ya fi ma yawan mutanen najeriya yau najeriya kuma ba duka ne musulmi ba to amma dai akwai adadi mai yawa na musulmi wanda ana ko an san da su a wurare daban-daban to kuma taron yanzu kuma fahimtar imam hussein da fahimtar mazhaban adal bait yanzu ne yake yaduwa amma cikin gajeren lokaci muna iya ganin wannan taro namu na arba'in to lallai kam ban san wani zai ce ainihin kowane wani taro zai kwatanta shi da shi ba domin kuwa akwai inda suke kidaya ban san ko sun ji gama kidayawan ba amma na san wanda suka taso daga fambeguwa sun taso ranar talata ran larawa suka kidaya suka sami sama da dubu ɗari takwas to lokacin kuma sun fara kenan lallai muna jin ba za su ba su shigo zariya da ƙasa da miliyan ɗaya da rabi ba to wanda suka fito ta shiyar kano shi ma sun yi ƙidaya a jiya kenan da suka sauka a zaɓi sun ga cewa sun kidaya miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas to kuma waɗanda suka ɓurga wanda suka ɓullo ta janibin funtuwa suna cewa su dai suna tsammani ba su san wanne suka fi yawa ba kila wanda suka fito ta funtuwa sun fi waɗanda suka fito ta kano yawa ko kuma ai kunnin doki to in haka ne ba wannan kun ba faɗi ko wanda suka fito ta kaduna da wanda suka fito ta malumfashi ba idan muka tattara mun san ko mutum yana mu ya san taron miliyoyi ne ko min ƙinka ko min ƙiyayyanka taron nan na miliyoyi ne na nakan ga mun taro sai ka ce wai wai wai wai wai na gani a wata jarida ta ce wai dozens sha biyu kenan dozens din musulmi sun taso daga kano ce to ku dan rubuta ku sa hoton dozin din a gani mana ku sa hoton dozin din a gani don a ce akwai wani akwai wanda yake da kamera wanda ya duba na hanyar kaduna kamaransa tana nuna idan an ja tana nuna adadin abin da ta gani to kuma ba duka ya hango ba don akwai kwana to amma kamaran ta nuna masa miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya to kuma kaga kaga ya hau abinda bai gani ba abinda ya kamaran ta iya gani kenan wanda bata gani ba kuma ba za ta iya nuna ba to wannan kuma ya nuna kenan alhamdulillah wannan taro farin farawa ne ma insha Allah muna fata waɗanda ba su san wane ne imam husaini ba allah ya gane da su waye imam husaini wannan taro namu talbiya ne ga shi imam Hussein akan kiran da ya yi yayin da ya fito da kyakkyawan aniya a wasiyar da ya rubuta ya bar wa ɗansa muhammad bin hanafiya yana cewa shi Hussein ya shaida da la'ila illallah muhammad rasulullah ya yabi allah ya salati ga manzo da abin da suke ahalinsa sannan kuma ya ce ni ban fito dintin ƙaho da takama da barna da zalunci ba na fito ne domin biɗan gyara a al'ummar kakana ina son yi umarni da mai kyau in hana mummuna in yi tafi in tafi in tafi matafiyar babana kaka kaka in tafi matafiyar kakana manzon Allah da babana Amirul Mu'minin wanda ya karba mini da kyakkyawan karba to wanda kuma ya yi man raddi zan daure har Allah ya hukunci tsakaninmu Allah ne fiye mai hukunci wato abin a dunkula abin da imam yake cewa shine al'amura sun lalace na fito da nufin za mu gyara a koma ga addinin kakana kamar da yake tsintsa to wannan manufa tasa bai sami mataimaka ba sai kalilan wanda suka yarda su taimake shi akai kuma makiya suka rutsa da shi a falalin karbala da nufin su kawo ƙarshen wannan hankoro na dawo da addinin kakansa da gyara a wannan al'umma ya ta kira gare su hayye idan ya yanke musu uzuri ko waɗansu sa hankalta ƙalilan suka yadda ƙalilan suka yadda kamar daga cikin wanda suka rabota akwai hurbin yazid riyahi wanda yake ainihin janaral ne cikin kwamandodin sojan yazidu wanda ainihin shi ne ma aka tura ya tsare imam hussein a fadalin karbala din amma ba a ce ya yaƙe shi ba sannan ya je da runduna mahaya dubu sannan kuma aka turo rundunoni suka haɗu suka yi da fifi da ya ga al'amarin yadda ya juye ya koma ɓangaren imam hussein kuma akwai kalilan wanda suka ji kiran imam hussein ransu ya sosa suka koma bangaren imam hussein amma ƙarshe hakanan bayan an kashe dukkanin sabon imam hussein su kaman saba'in da bakwai kuma aka kashe duk iyalan gidansa su kamar su goma sha takwas har da ɗan uwansa abul fadl abbas ya rage ba kowa sai shi sannan ya ɗaga yana kira har min nasirin yanzu runa wannan kira na neman wa zai taimake mu shine talbiyansa muke harwara har ya zuwa yau wannan miliyoyin da kake ganin suna suna tudada zuwa karbala suna tudada ne domin su amsa wannan talbiya na labbaika ya husai kuma ko shakka babu wa'annan abubuwan da muke gani wanda duke ganin shi ya san cewa Allah ta'ala ne ya ga daman al'amarin ya zama kan domin wanda duk ya ga abin da ya gani din nan ya ce mana dabaran wani mutum ne kowayen wani ne wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ko manzon Allah ya gani ba zai imani da shi ba wannan yin Allah ne wannan raya zukata ne wanda Allah ya so Allah ya so al'umma ta ga gaskiya wannan ba aikin mutum ba ne eh mana ai mutane sun ga annabi sun kyada da shi kuma sun ga al'ayoyi daban-daban amma sun kyada da shi kuma ai sun saboda kinsa ne suka kashe imam hussein duk da yanzu sun shiga addininsa suna mulki da addini amma ba su san shi saboda haka me kake tsammani wace aya ce suke bukata su gani yanzu allah ta'ala ne ya so ainihin wannan tarbiyya ta imam hussein ta bazu a dukkan duniya kuma wannan tattaki namu alamta talbiya ne ya zuwa ga imam hussein ta yi mutum ya ce to ai ina ai ba ku je karbala ba sai mu ce da muna da halin zuwa karbala da can muka je da a ce karbala din nan a nan kasan take da nan muka je da kuma a niger take da nan mun muka tafi da kuma a a morocco take ko libya duk da mun taka mun ratsa hamada mun tafi amma kasamtuwan ta yi nesa da mu ne waɗanda suka iya shi ma solidarity da iyalan manzan allah waɗanda aka bi da su gari-gari su ana jan su da ƙafa sai da zai na burkura imam zainul abidi da yara ƙanana wahalan tafiya ta janyo har ɗaya daga cikin matan imam husaini ta yi ɓari kuma ɗaya daga cikin yarsa mata mai suna haula ita ma ta rasu a ba'alabak wadda ke cikin labanan na yau kabarin tanana kuma ganin sai da ya ganin kan mahaifinta ya sa ta soma a kan kan ita ma ta cika a birnin damashik duk wannan wahaloli ne da waɗannan iyalan gida suka sha to mu za mu sassauƙan abu ne su da suka yi a rairayi mai zafi da wahala aka ja su a wannan lokacin har ana duka mu ko takawa muke kawa namu da wahala na sani sannan kuma har wala yau nuna gayan shauƙinmu ne ga shi wanda muke matalbiya da kuma koyi ne da magabata ainihin in ba ku wani labari ɗan gajere wannan wani babban marji'i ne aka gan shi wani ya gan shi yana takawa da ƙafa gashi tsoho ne kuma marja'i marja'il ala kuma tsoho tukub-tukub sai wani ya gan shi yana takawa da ƙafa ranar ashura yana takawa a hankali a hankali da kuma yake tafiya sai a ran sai ce wannan tafiyan kuma haddasu manya-manyan ayatollah shi zo ya shigo yana irin wannan tafiya wanda mu sauran jama'a muke to sai ya sami dan wannan ayatullah da yake ce masa me yasa har da babban marji'i ala zai irin wannan tafiya to sai shi dan nasa ya je gaya masa ga wani yana cewa me yasa ka shiga cikin wannan sai ce a kira mashi ce kai ne kake cewa me yasa aka gani ina wannan tattakawa ya yi shiru ya ce kai ne ya ce ina son maka bayani ya ce to shi ne ya ce to abin da ya faru shi ne mafarki ne na ga kiyama ta tsaya gashi ana tafiya sai aka je daidai wani wuri sai ya zama ga gada in an tsallake gadan aljanna to sai na ga mutane suna zuwa suna wucewa sai na ga wani mutum a daidai kamar gadan in gungun mutane sun zo sai ce da sai dube su ya ce ilal janna sai in ga an wuce da su sai wasu gungun mutane su zo sai ce musu ilal janna sai in ga an wuce da su ni da na zo zan wuce sai aka ce dakata ai kai malami ne tsaya jirgin malamai ya zo ya haye da kai to shi kenan sai na ga mutane na ta wucewa ni ban ga jirgin malamai ba ilal janna suna ta wucewa ilal janna sai na ce shi wannan na tambayi wanda ce wai shi wannan mai cewa irin jan din wane ne sai ce baka san shi ba ai shi ne husaini sai na ce to wa'annan da yake ta cewa su wuce aljanna ba sai aka ce ai wanda suka tattaka ne suka yi tattakin ashura ne to shi dai wannan ayatullah a mafarkin nan da ya farka bai ga jirgin malaman ba da ya farka ya ce ya rabbi ka san tsakanina da kai yau shekara saba'in ban taɓa daga hannu na roƙe ka wani abu na duniya na wata bukata ta na duniya ka san wannan tsakanina da kai amma ya rabbi ina roƙonka ka tsawaita rayuwa ta yanzu in ga ashuran baɗi in samu in taka da ƙafa ya ce to shi ne ainihin ka ganni na taka ɗin kuma bukata ta zabiya daga yanzu insha Allah ina iya mutuwa to ta yau ka ce min wannan mafarki ne to amma jabir bin abdullahi da ya taka da kafa daga furat duk da ya tsufa tukutuku saboda tsufa baya gani don ko kabarin imam hussein sai da shi a ɗora mashi hannunsa to shi kuma da ya taka shi kuma mene yayi kuma da bayan Allah daban-daban da suka yi ta tako ashura yanzu aka tako ya zama ya ya ya zama zaunannen abu tako zuwa karbala daga janibobi daban-daban ana nufatan karbala har da wanda suke kilomitoci ɗaruruwa sukan kwana goma zuwa sha biyar suna tafiya daga wani bangare na, bir- na basara zuwa uh, karbala kilomita 600 amma duk mutane tun daga wannan kilomitocin tun daga basara har zuwa karbala ba mutane da suka yanke tafiya kawai ake an fara tun farkon watan nan to sannan kuma akwai wanda suka zo daga wuraren da ya fi haka nan nisa wasu sun zo daga waɗansu ƙasashe daga iran wa- wasu birane daga iran sun taka da kafa kuma takon nan ana yi da kowaɗansu irin gungun mutane maza da mata da yara da tsofaffi ana kuma yi da kiristoci alhamdulillah mu ma wannan wannan wannan wannan wannan takun namu an yi da kiristoci daga daga waɗansu sassa daban-daban kamar daga sashin kaduna akwai akwai waɗansu fastoci guda uku da su ma suka tattako daga sashin wajen malumfashi kuma akwai fasto goma sha ɗaya wanda aka tattako da su to ga mai kallo ya ce wai mai kuke ne haka sai mu ce to na farko dai kaga dai da kafafunmu ne ka ga muka taka ko to tunda ba kafarka ba ce ba ruwanka kuma ba mu ce maka ka taka ba mu kaga muna takunmu ko kuma da bakin kaya in ce ku a jikinmu muka sa in ce kuma ku da idanunmu muke kuka in ce kuma kirjinmu muke duka to ina ruwanka sai ran da muka zo muka bugi kirjinka za ka ce a kuke dukan mun kirji muka ce ka ce labbai ka zai ce ba za ka sai ka ce ba ya ya ga ya kana kana da yanci ba za mu yi maka haka nan ba ba za mu taɓa dukan kirjinka ko mu sa maka jikinka mu sa maka bakin kaya ba ko mu tunkuɗa ka ka taka da ƙafa ba mu ne muka zaɓa mu kanmu mu yi ba wanda aka tilasta mu yi daga cikin abubuwan da mutane suka gani masu ban al'ajibi na tattako dinnan tattakin nan da aka yi akwai wata tsohuwa daga hanyar kano a wani gari ainihin aka ce ta daɗe tana tanadi na abin da za ta taimaka ma 'yan tattaki har ta tattara kuɗinta wuri na gugan wuri sai da ta tara naira dubu uku don ta taimaka ma 'yan tattaki da kuɗi suka haɗu sai ta da aka- maimakon ta mika ya tattaki sai ta ce ita ma dai za ta taka kuma shekaranta tamanin da biyu da haihuwa shekaranta tamanin da biyu da haihuwa aka yi aka yi ana gugu ki bari ta ce a ita da ita da ita za ta to aka ce to wai baya da a kyale ta kawai in ta gaji a sa ta a mota to an zo da ita akwai wani yaro da babansa yake ta daraga da shi dan shekara kamar hudu daga kano shi ma aka yi aka yi ya shiga mota ce yau shi ya dauki alkawari ne shi ba zai shiga mota ba. to shi ma haka ya zo to bara ma an sami wata mai goyo wanda in ta goya yaron sai ya dinga tsandara mata ihu wajen fambe gudun suka fito in sai in ta aje shi kata kata sai ya shigo in ta sake goya shi ya dinga tsandara ihu cewa sai a kyale shi shi bai bai yadda kawai a goya shi ba kuma shan nono yake yana dan katakata katakata aka na aka ta shawo suka ta shan wahala ana wuce ana wuce ta saboda tafiyar nashi da wahala sai ta bari sai in ta yi sa'a yayi bacci to sannan ta goya shi ta wuce amma in in ta in in idan sa na biyu ne lalle tana so ki zai dinga tsandara mata yau yana son shi zai taka ni to kai wannan al'amari malam wayannan irin irin wayannan labaruka daban-daban zaka sha labari daban-daban na abubuwa da suka faru a hanya daga wanda suka gani An- a a nan samuwar masauki jiya aka ce wata mata kirista ta je ta sami makwabta ta ce tana alfahari cewa sun sauka a makwabtaka da ita to ita ma tana da masauki in akwai waɗansu sistoci da suke da bukatan wurin kwana in ba wurin kwana a zo wajenta aka ce to ko da shi ma dai za a je aka je aka kwana a wajen nata ta yi musu hidima yau da safe take cewa ta- ta tabbatar wannan bishara ce daga wajen allah ga wannan al'umma cewa mafita na zuwa to wannan kenan su kuma makiya ba da yake ba su da wani tunani sai barna wannan abu da suke kallo maimakon su gane cewa wannan al'amari ne na Allah sai suna ganin za su gagarar da abin da Allah yake so yi za su fi ƙarfin Allah saboda suna da bindiga suna da iko su kuma tunaninsu mai za su yi ne su yi kisan kai suna su tunanin kenan yau muna arba'in kuma arba'in din ya zo daidai arba'in din waɗanda aka kashe mana a ranar ashura a fatusko yau kwana arba'in cur wanda a wanda ainihin aka aka wurga musu bam sannan kuma aka bi su da harbi kafafen watsa labaru kuma suka sa wa 'yansu bindigogin na ƙarya cewa wai wani ɗan ƙunan baƙin wake ne waye ya sa kaya irin nasu baƙi wai da maimakon a zo mu da abin ya shafa a tambaye mu sai wani jami'in tsaro ne ya mofu yawa yana ba da labari wai idansa ya gani a wani ne wani ya shiga irin nasu ya sa bakin kaya shi ne ya tabi ya yi irin su ya yi to tun da mu aka yi ma a tambaye mu mana ba wanda ya tambaye mu ga waɗanda abin ya shafa ga wasu idansu ya gani kunninsu ya ji ka tambaye su mai suka ji mai suka gani mana ba su aka tambaya ba wai wai shi wai shi wai wai ya gani to inda Allah ya kama su bayan da suka tada bam din sai kuma suka buɗe ma mutane wuta to hata 'yan jaridu sun rubuta cewa ɗan ƙunan bakin wake ya kashe mutane da bam sannan kuma sojoji sun buɗe wuta to tambaya in ɗan boko haram ne ya ƙunan bakin wake don ya tafi aljanna to kai kuma soja da ka buɗe wuta kai ma ɗan boko haram ɗin ne me yasa kai kuma za ka buɗe wuta kaga bakin ku ɗaya da mai ƙunan bakin waken kenan ko tun da shi ya yi kisa kai ma ka zo kana kisa alhali waɗanda idansu ya gani sun san shi sojan ne ya wurga bom ɗin har an ɗauki hoton wanda ya wanda ya wurga bom ɗin an ɗauki hotonsa don har ma ana ta mamaki to ya aka yi ya sa kayan soja amma kafansa ba takalmi sai aka ce ai bam in ya tashi in kafan in kafanka ba takalmi ba tashi da kai saboda shi ya san da haka nan saboda ga uniform kuma an an ɗauki hotonsa daga uniform amma kafa ba takalmi ya yi haka shi ya wurga bom din kuma Allah bai kwana uku ba Allah ya wurga masa nasi shi ma ya mutu kuma mutanen da suka kashe da harbin bindiga ya fi wanda suka kashe da bam din sun kashe a nan take jimlan mutane 29 daga baya wani yaro ya cika cikin wanda bam din ya tashi da su hanjinsu yawa waje don aka yi wasu yara ainihin hanjinsu a wajen to kuma shi ne kadai na sai fi tsanani sauran duk da suna warkewa hankali hankali amma ɗayan shi wanda na shi fi tsanani daga baya cika wanda ya kawo jimlan wayanda aka kashe mutum talatin daga cikin mutane mutum talatin din nan akwai da yake akwai kaman goma sha biyu har da wanda ya cika daga bayan nan cikin waɗanda za mu iya cewa kawai mutanen gari ne 'yan kallo ne domin sun bi daidai irin 'yan tamsiliya din nan ne suka ga wani da rawani suka ɗauka ko suka sai shi da kunnin sun ji suna ce wannan shine shugabansu da ingili za su zaya ciyaman sai bum suka wurga musu sun ɗauka shine shugaban shugaban da suke so su kashe sai zama 'yan tamsiliya galiban su yara su aka samu kuma lokacin an gama ashuran za a gida ne za su tafi markazi su canza karikitan tamsiliya din su sa kayan gida su koma an riga an gama abin da ya faru shine inda suka so su ƙara taron ashura din ba nan suka ƙare ba ashe sojoji sun riga sun sai sun dasa bama bamai a wurin kuma cikin ikon Allah sai ba karasa a wurin ba sai aka je wani wuri aka karasa shine suka jawo shi suka suka warga bam suka kun buɗe wuta to inda Allah ya ƙara tora musu asiri wannan an yi ashura ranar litini ran laraba suka je suka kama wa'insu mutane a gari mutum goma sha takwas wai sun yi doka cewa kar a buɗe kasuwa su kuma sun buɗe suka tafi da su bariki suka harbe suka kai gawawakin su maciware bayan wannan kun ba a yi mako guda ba suka je makarantar science secondary school suka wurga bam na wannan su- ba wanda sun daura ma wani ne don ko kun ji an ce kunan bakin wake ba wani mutum da da bisa imaninsa zai je kashe kansa a kasar nan suna daura ma mutum bam ne su yi masa allura ya fita hayyacinsa su ingiza shi su matsa remote daga nesa abinda suke ke za su daura ma mutum bam ne su yi mashi allura su ingiza shi in ya shiga cikin mutanen su matsa sun dade suna yin haka nan a iraq yanzu sun shigo da shi mun wanda gwamna mana waɗanda suke a iraq nan su suka zo nan suke su yara suna cikin assembly su suka ga wani wani wani wani wani ya shigo wani iri kamar mahaukaci ya shiga cikin su haka sai gashi da uniform irin na yan makaranta amma ya gashi kato kuka ce wani ai ba dan makaranta bane kai kuma ga jaka aji a yana goye da ita yana tafiya ba cikin hayacinsa ba cikin su haka suna cewa kai kai ya wannan wai ya shigo ya aka yi dan mai shigo sai suka ji daram jimla abinda aka kashe 80 da wani abu galiban su naman su an tattara ne aka zuba a buhu aka na aka yi musu sallah kuma sun hada da kirista da musulmi to kaga in, in, in suka ce mana na ashura ba su ba ne gashi sun kuma yi harbi kuma sun kama samari goma sha takwas sun je sun harbe sun kai gawokinsu kuma gashi kuma a lokaci guda kuma s- secondary sun je sun sun yi kisa irin wannan irin irin- irin na mugun mugunta wani wayannan mutane na ce musu dabbobi dabbobi na iya kai ni kotu su ce ai mu ba lalatattu ne irin wayannan ba domin zaki in kaga ya banke barewa nama ne zai ci in ya ƙoshi ko ko za bareyi za su zo su yi wadaƙa a gabansa ba zai ci musu komai ba. shi ba m- abokin gaban bareyi ba ne nama ne yake ci sai ya duba agogo ya ga lokacin cin abinci ya yi sannan ya tashi haka sai wan- bare wanda kuma ko gadon da ta yi rashin sa'a to da ita za a yi kalaci ko karin kumallo shikenan in ya koshi shikenan an gama kaga in kace kace mu ayyana mutane dabbobi sai ce ai mu dabbobi ba mu kisa saboda kisa kuma mutane ba kuna yanka awaki da shanu ku cina ba mu ce eh to ai mu abin da muke kenan mu ma namu yankai kenan Eh, amma ba ba ma kashe amma ayyana mutane in kace musu dabbobi ai ne ka kare na dabbobi domin su suna da zuciya amma gara dabba da su wanda suke tanin su yi hankoron su kashe mutane kawai saboda kisa ko zai wanke bakin cikinsu ne ko menene oho ne to kuma duk lokacin da ake wani taro tunaninsu kenan in yau kwana goma sha biyar da barnan da suka yi a babban masallacin juma'a na kano wanda mutane a ma'amintansu ba ba ko da zato ba wanda zai tunanin yana masallaci wani abu ya same shi suka je suka kashe mutane da ba ma bai da harbe-harbe wanda yake i- i- suka kuma daga cikin kuma har wala yau rabin ci akwai bindigan labaru suna cewa ma dama 35 ne da shida da bakwai daga baya suka ce 100 da wani abu amma waɗanda suka gani abin suka sani sun san waɗanda aka kashe sun haura dubu ka za ka rasa ma'anan wannan idan boko haram ne to sallah ma haram ne kasuwanci ma haram ne shiga mota ma haram ne kwanciya a gida ma haram ne sannan kuma ana son wai al'umma su yarda cewa wai musulmi ne ke wannan aiki wannan wa- wa- wa- wa- wa ake nema a maida wawa a cikin wannan al'amari to har wala yau wannan taro namu shi ma bai tsira daga wannan kulle-kullen nasu ba domin sun shirya ma masu zuwa daga kaduna duk da bayanan da muka yi mun ce muna da bayanin sun yi kaza sun yi sun yi amma duk da aka sun tafi akan cirinsu da aka zo daidai jaji inda suka yi nufin za su za su tada bam sannan su fito da bindigogi su yi harbi sai aka shiga ta gari ba a shiga ta kan hanya din ba, inda inda in- inda suke so su tada bam din aka lura cewa wasu sojoji har sowa suke yi saboda daga cikin sojojin akwai wanda ba su so abin da za a yi ba suka ce kun maganin su har wani soja yake cewa na ga kun- kuna da tsari na ga akwai ku da masu ku kiwon lafiya na ku- ga kuma akwai masu kula da tsafta har in kun wuce ma ko laidar ruwa aka yi sai sun je sun kwashe ta kuma kuma kuna da security da intelligence don kun kauce ma to yau ake gaya mana ba kunya ba tsoro an ga sojoji sun taso tun daga jaji har dumbi suna tona rami suna fito da wa'yansu abubuwa kuma mutane na kallo da rana tsaka ana ganin suna tona rami suna fito da suna fara mutu suna wuce aniyan su ta bi su ko addu'a mutane wasu da suka ga an shiga jaji wata tsohon shi yau wa'annan su bam nan suka sa Allah ya sa tashi da su ba dai ya same ku ba to kuma ko yanzu muna cikin taron da aka ce mana an ga wa'ansu motoci baƙaƙe jifofi da tutan Husaini an ga mutanen da bindigogi aka tura a ga suwaye a wurin wato suna nan akan bakansu su dai barna kawai za su to kun gani to uban kuma ya zidu mai ya tsinana bayan aika-aikan da ya yi ai iyakanta kenan mulkin nasa bai shekar hudu cur ba mulkin ya fita an gama ya yi ta asakam shekaran farko ya kashe imam hussein shekara ta biyu ya halatta madina shekara ta uku ya rusa ƙaba sannan ya yi aniyan zai tafi ƙaba ma ya ce zai hauye baragozanta ma in ya badun zai hau baragozanta ya shagiya akan hanya allah ya ajalinsa da yawa su san yadda yadda yazid ya mutu ba sun ce wai wasu na cewa ainihin ciwon masokiya ta same shi ya mutu za ta jam masokiya muke ce mata a jiki amma gaskiyar magana shine abin yazid ya ga barewa ne ya bi ta a guje shi zai farauce ta ta yi ta gudu yana gudunta har ta ɓace har ya ɓace bai ya ɓace ga daga mutu yana ta yana ta binta har ya ga bai ganta ba sai ya nemi ya dawo kuma ya nemi hanya ya kasa kuma dogarai aka yi da zagage aka yi ta kewaya a ga sarki ina ba a ga sarki ba shi aka suka ta kewaye hamada ba su gan shi ba shi kuma bai ga barewan ba ya kishi ya dame shi da ya zo ya ga wani wata rumfa ya ga wani mutum da randa ya ga kuma ya ga iya ce samu ya bashi ruwa din ya sha ya ce sai mutum ya ce ba zan baka ba ruwa na ne na sha ba zan baka ba ya ce ka san ni wane ne kuwa ya ce kai ne wane ya ce ni ne amirul mu'mini na ya ziro sai ya ce makashin husaini sai mutumin ya ɗauko goron haka da ya ɗaga sai dokin ya zida ya ji tsoro sai ya ɗauka shi za a buga sai ya zabura da za a guje ya tafi yazid ya fado kafansa ta makare a likafa doki ko ya dunga jan kan a ƙasa har kan ya gutsure zuwa can hannu ya balle kirji ya nan rabon kura ne inda ne ya yi can dogarai sai suka ga doki ya zo yana haƙi da ɗan gundulmin kafa a likafa da ɗan guntun rigan sarkin musulmi da kuma jini a jikin doki suka shafa ko hanta ba ko hanji ba su tsinta ba suka ce shi kenan an gama to makoman yazidu kenan haka kuma haka duk wanda suka yi wannan kamar yadda imam Hussein ya yi addu'a kansu ya ce duk abin da kuke yin mana nan sai an maku tsara da tsara kisa da kisa haka kuma faru da su kuma yi addu'a kansu yana Allahumma qtulhum badada wa asihim adada wa la tadha ala dhahr al-ard minhum ahada wa la taghfir lahum abada to mu ma za mu yi wannan addu'a akan masu kashe-kashen al'umma za mu ce ya rabbi allahumma sihim adada wala ta da ala zahar minhum ard minhum ahada wala taghfir lahum abada اللهم اهلكم احد هلاك هلاك عاد وثمود اللهم ادمر منهم تدميرا ومزقهم كل ممزق اللهم مثل بهم واجعلهم عزة لغيرهم اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر وارنا فيهم قدرتك واقر بذلك عيوننا واعجل ذلك يا رب الساعة الساعة بحق محمد وآل محمد to yan wana tsaya nan na dan dade ina magana nayi kaman awa guda kuma dama muna da limit din muna tunanin cewa insha Allah karfe biyu za mu watsi na mun so ya zama ɗaya ne sai ya zama na fara magana sha biyu da yanzu dai na ji na samu kamar awa guda ina magana ba don na ƙare ba amma zan so in in karkare da cewa to wannan wannan tattaki namu alhamdulillahi wanda suka tattako daga wurare na nesa muna fata Allah ta'ala a kowace taku kowane taku zan ce a kowane taku Allah ya tsayar da zunubi kowane taku kuma Allah ya ƙara daraja da ba duk ma kada shekaru su yi maka yawa ba da sai in ce ma kowace sheka- kowace taku ma a ƙara rayuwar mutum da shekara guda to in ya yawa sai a ce da kwanaki ko da awanni allah ya sa wannan takun ya zama ƙarin samun lafiya a jikuna da kuma yalwan arziki da kuma ainihin tsawon rai da kariya daga makiya Allah mai sarki sa wannan wayannan albarkacin wannan take-taken a tattake nizamin kafirci da zalunci insha Allah wala Allah muna roƙonka ya rabbi ka sa kuma duk waɗanda suka yi wayannan tattaki ka sa su ka sa su a jimlan wanda suka taka zuwa Karbala Allah mai sarki kuma wannan hatsuwa namu ka sa da wanda ya taka da wanda bai taka ba kamar mu ayyuhan nasu Allah ta'ala ka sa wannan taro namu ya zama taro ne mai albarka ka sa kuma watsewa watsewa mai zama watsewan da kai marhama Allah mu sarki kiyashe mu sharrin masharranta Allah mu dan sarki ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta Allah mu sarki ka gaggauta bayanan wanda da bayanan sa ne za a dauki fansan Imam Hussein Allah mu sarki muna roƙa ka kai mana wannan albarkacin Hussein da iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Okay, aku- akwai wani abu da ban faɗa ba akwai yan akwai yan mace-mace da aka samu a hanya Ah, an sami mutuwan wasu yara a ciki har da a jarirai biyu akwai jariri dan wata shida jariri ya kai dan wata yar wata shida ko wani jariri dan wata tara waɗanda suka taso daga takauciyan bambewa garuruwansu daban ne wasu daga gombe wasu daga yana kamar dai da kuma wata yarinya wanda aka ce ta yi fama da amai da gudawa to a a- a- ainihin har mutum uku kenan ta wannan hanyar kuma ta wannan hanyar kano akwai tun kwano- kwana uku da suka wuce ina jin tun ma ranar ah, laraba ne kenan ko ran laraba wata yarinya ita ma allah ya mata rasuwa ah, sun zo daga yadin buni sunan garin a cikin yobe wanda aka ce yanzu ma an tarwatsa garin suna gudun hijira ne daga gaidam daga nan suka suka biyo kuma allah ya mayar ya rasuwa saboda haka akwai kamar yara hudu kenan a ciki cikinsu da jarirai biyu insha Allah muna fata Allah ta'ala ya tashe su tare da shahidan karbala insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahir